أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاد ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم سد جلالي وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله من أجل وجهه الله تبارك وتعالى sai ba mu iko da dawo ka dawo domin gabatar da tafsirin alƙur'ani da girma da fatar Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu yi wafa wanda alhamdulillah yau muna sha tara ga watan Ramadan hijiran ma'aiki alaihi salatu wassalam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin da tara ga watan uku miladiyar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam dubu biyu shirin da hudu muna cikin suratu suratu fadir wanda a jiya mun kwana aya ta goma sha ɗaya wanda za mu tashi a kan nan da aka mai karanta shine bismillahir rahmanir rahim وما يستوي وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائب شرابه وهذا من الرجال ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجوا لحلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرة لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى استقبل واتو بام مثالي تواصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكم القرآن أن الله تبارك وتعالى يبا من الله wanda shi alkur'ani wato cikin littafin annabawa da Allah ya saukar babu kamar alkur'ani ya tattare da dukkan littafan da Allah ya ko annabawa din nan annabi 313 wanda annabawa da dubu da dubu da dubu ishirin da dubu Allah tabaraka ta'ala ya ce wa ma yastawi al-bahrani hadha 'adbun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha milhun mujaz Allah tabaraka ta'ala ya ce wasu kogunan nan guda biyu ba su daidaita kogunan nan su ne guda azubin furatu ruwan shi suna da daɗi azubin furat shi kuma sai ya zan sa'ibu sharabu shan shi yana da daɗi yana da karfi wa haza milhun ujadu wannan kuma ruwan shi gishiri gare ga tsannin zarfi shi ga wancan daɗi gare kuma ga tsannin daɗi to ya za a yi ruwa mai daɗi da ruwa wanda yake mana daɗi su zama ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala ya ce ba su zama ɗaya wannan misali ne misalin mumini da kafiri saboda haka rayuwar mai imani kullum yana tafe da ita cikin jin daɗi cikin ni'ima da ayyuka da ƙwarai shi kuma kafiri rayuwar shi kullum a duniya su ji mumin wajen da turkatar ita duniya kurkuku ce ta kafiri duk jin daɗin da yake yi to ba jin daɗi ba ne don dan jin daɗin kalan ne kulma ta duniya kare saboda haka la ya sauya ba su zama ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min kullin ta'kuluna lahman dariya kowane daga cikin wa'annan tekuna guda biyu da wanda kogin da ruwan shi suna da daɗi da kuma wanda ruwan shi tsananin zarti gare su to kowane daga ciki kuna cin nama na kifi shine lahman dariya huwa samku shine naman kifi wanda yake danyi saboda shi abin da ke cikin ruwa abin da ya rayu cikin ruwa in ya mutu to ba ya mushi bai mushi alamar dariyan malamai suka ce huwa sabab al-muradu bi hayawanatil bahr dukan kulliha dukan dabbobin ruwa baki daya tun daga kifin da abin da bai rayuwa wato abin da bai rayuwa sai cikin ruwa to wa'annan abubuwa dukaninsu wato idan suka mutu halal ne ce su wata tahrir juna hilyatan kuma kuna neman fitar da kayan kawa talbasunahu wanda kuke sanyawa kuke amfani da ita kuke kayan kawa da ita alladhi shine lulubi da murjani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa taral fulka kana ganin jirgin ruwa fihi a cikin waɗannan koguna din mawakhira suna masu fitar ruwa ai tamkirul ma'a ai ta shuku bi zariha muqbilatan wa mudbiratan irihin wahida duka da iska da kudurar Allah wannan yayi nan wannan yayi tona haka a saman ruwan nan suke kai komo domin mi su waɗanda jirage suke kai komo bisa ruwa litabtagu min fadlihi domin ku nemi arzikin Allah shine fallan Allah ta'ala bil tijarati da yin kasuwanci wanda wannan yana daga cikin ayoyi wanda waɗannan ayoyi ke tabbatar da kudurar Allah tabaraka ta'ala za ka ga idan mutum ya ɗauki wani abu ya jewa a saman ruwa kamar dutse ko ko kuma ƙarfe ko na rashin ɗan ajiye shi ruwa zai haɗe shi cikin ruwa amma ka jibi jirgin ruwa irin kwale-kwale wancan da ake yi ma na itace na da balle na yanzu na zamani wanda jirgi guda za a yi wata da watanni ana loda mashi kaya sannan kuma ya taso saman ruwan yana tafiya ba tare da ya loce ba sai dai kaddarori na ubangiji subhanahu wata'ala irin kaddarar da ke sa mutum da mutum ba zai karo su kadai ba saman mashin ba ba saman keke balle mota irin yadda mashin din da mashin da mashin zai karo ko kuma kaddara ta kawo mutum ya waɗe ba kuɗi ba bada to sai irin wannan kaddara sai za ta sa jirgin nan ya rufe amma dai tabbatar kudurar Allah za ka jirgin nan saman ruwa yana ceton ruwa wanga ya fito nan wanga ya yi nan kuma duka suna amfani da iska guda ba iskan kudu daban ba iskan arewa daban saboda haka jirgin da ya je kudu iskan da ke tura shi daban wanda ya yi arewa iskan da ke tura shi daban wanda ya gaba iskan da yake amfani da shi daban a duka Allah tabaraka ta'ala ya ce wannan wato yana tabbata yana da cikin abin da ke tabbatar da kudurar Allah da tabbata kudurar wa la'allakum tashkurun kuma domin ku gode ma Allah tabaraka ta'ala ga wannan ni'ima da yau wannan babban ni'ima ce wallahi ba jirgin ruwa ba yau ko ka bibi keke mai taya biyu ka haushi a ce Allah tabaraka wata'ala ya baka hikima da zaka sarrafa shi daga sama ba tare da ya dunkula ka ya jefa ka cikin gada ba to wannan babban riba ce sannan ka bibi mashin shi ma Allah ya baka damar da zaka sarrafa shi ba tare da ya ja ka ba ka gaza control din shi wannan babban riba ce ka nemi mota wanda ke ɗaukar mutum hudu ko biyar ko sama da haka irin manya-manyan motoci tireloli nan ma da muka sani da tankuna to in an wuce irin namun mota mai taya talatin mota mai taya hamsin mota mai taya ɗari mutan adam yana sarrafa ta to wannan wallahi ta fata kudurar Allah ce kuma ni'imomi ne da Allah tabaraka ta'ala yayi ma dan adam la'allakum tashkurun domin ku gode ma ni'imomin Allah ala zalika Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yulidu layla fil nahar Allah shine wanda yake shigar da dare a cikin yini wani lokaci Allah tabaraka wa ta'ala sai ya shigar da dare a cikin yini sai ka ga yini ya yi dare tsawo kuma wa yulidu nahara fil layli Allah ya shigar da yinin a cikin dare wani lokaci kuma ga daren ya yi yini tsawo wani lokaci daren ya yini tsawon lokaci yini ya dare tsawo awa 24 ne amma wani lokaci za a sun canza maimakon awa goma sha biyu wani za a ga awa goma sha uku hada ma doriya wani kuma ya awa goma sha ɗai da ɗan ƙari to duka wannan banda Allah babu wanda ke sai haka amma da ɗan adam ke da wannan tsari a ce ya irin wannan aiki wallahi wani lokaci ko wata rana sai ya yi zalunci sai ya ga suwa suka yi bukata suwa suka yi tantanta masu taro wanda domin a ba su hasken rana da yawa sai a ja musu yinin ya yi tsawo to wannan banda Allah babu wanda ya sai haka wani lokaci sai kuma su gasuwa suka yi wahala cikin dare don shi dare da ma yana tafiyar da wahala wanda annan laila libasa dare yana zama sutura ga dan adam kuma ya tafiyar da walalu to da dan adam ke sarrafa ke da tasarifin wannan wallahi da su da ya rika zaɓen waɗanda suka cancanta da wajen su cancanta ba Allah ta baraka ta alaiki wa sahara shamsa wa amara kuma Allah shine hore muku rana wannan rana wanda in aka kai awa uku nan gaba zuwa hudu zuwa biyar to za ka ga sai ka haska wannan sai ka ne haske amma yanzu fitila ne ka kunna ta sai Allah da ruwa za ka in ma abun hawa ne da fitila to kila wata ka'ida ce ta kunna wannan fitila a wannan lokacin amma dai ba don bukatar fitila ba haka nan ma cikin ɗaki mutum ya kunna fitila da rana to shi ma sai don bukata ta wannan saboda haka Allah da ya hore mu da dare wal qamara kuma ya hore mu na wata kullun yajri li ajalin musamma kowane daren wato ranar nan da wata suna tafiya da hanyar Allah wato hanyar da Allah ya shata musu ba mai canza hanya ba mai kawai haƙƙin wani da ajalin musamman har zuwa lokaci wanda yake abun ambato shine yinin alkiyama kowane tsakanin dare da rana suna kai komo wato kowane lokaci nan malamai suka ce wato allailu wan nahar wa ubbira bil mudari fi janib al-layl wan nahar لأن علاج أحدهما بالآخر يتجدد كل عام وأما الشمس والقمر فتستخيرهما من يوم خلقهما فلا تجدد فيه وإنما تجدد في آثارهما فلذلك أبر في جانبيهما بالماضي الله تبارك وتعالى يقول ذلكم الله ثم يوجه أيدي شيني الله ربكم كم شيني أبينه وأنت يوجه shi ne Allah shi ne Ubangijinku wanda ya cancanta ku bauta mashi sannan lahul mulk mulki iko gaba ɗaya ya tabbata gare shi Allah tabaraka ta'ala shi ke da ikon kowa da komi wanda ya halitti ya halittan muku jiragen ruwa sannan ya halittan muku dare ya shigar da dare wani lokaci cikin yini wani lokaci yini cikin dare kuma ya hore muku rana domin wato ku je ku nemi abincin rayuwa ku yi ibada ku sadar da zumunci ku kai ku komo ku yi harkokin ku cikin yini sannan kuma daga nan kuma ya hore muku hasken wata cikin dare Allah tabaraka wa ta'ala duka kuma wannan aikin nasu bai tsaya ba na ɗan lokaci sai sanda suka kai inda Allah ya yi musu shi ne ajalin musamman to zalikum Allahu rabbukum wanda ya wancan aiki shi ne Allah tabaraka wa ta'ala lahul mulku mulki ya tafi daga gare shi wallazina tad'una min dunihi Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazina tad'una min dunihi wannan wa'in wannan da kuke bauta mawa kuke kira wanda ba Allah ba su ne gumakan da kafirai ke bauta mawa duk sun bar wa'inta da dalilai na tabbatar kudurar Allah wanda ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza amma duk suka manta da ni'imomin da ya yi masu sai suka zo suna bauta ma wani Allah to Allah ya ce wanda kuke bauta ma wani min dunihi wanda ba Allah ba ma yamliku na min siniyar ba su mallakar ko da ka tamkace ɗaya na kwallon dabino idan mutum ya musu dabino ya cinye da biyu to saman wannan kodagon akwai wata ayyana ko da ta tabbacin da kafirai ba su mallaka ba balle su amfani da kuli ita shine bi fatin nawat Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anta da'uhum إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الجد الله سبحانه وتعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم kuma wa'annan dodannin wa'annan kafaran da kuke bauta mawa idan kuka kira su ba sa jin kiran su da suke bauta ma gumaka in suka taka su kai suna ta kiran suna ta kiran su ba sa ji walau sami'u a kaddar ta za su ji yanke masa jago da kuma ba su karɓa ma a jago ko fa yau malkiyamati Allah subhanahu wata'ala ya ce ranar alkiyama ya kafuru da bishirkikum su kansu lalle za su barranta za su kafirce bautar da kuke yi su gumakan bi ishrakikum iyahum ma Allah da kuka hada su tare da Allah za su barranta ay yatafarra'una minkum za su barranta daga barin ku wa min ibadatikum iyahum da bauta da kuke musu wala yunabbi'uka mithla khabir Allah subhanahu wata'ala yace wato walau na uka ba mai baka labari misu da kabir katamkacin masanin abu alimun wa huwa Allah ta'ala Allah madawaki sarki shine masani to ga Allah tabaraka ta'ala yana ta fadin rashin amfanin bautar kaburai da suke madudanni a kaddarta in suka suna cikin gumakan da suna jin sunaye daban-daban fasa a kaddarta ko da sun ji ba sa ba su amsa Allah tabaraka ta'ala ya ce wala yunabbi'uka illa khabun bi ahwali darini ba mai baka labarin halayen gidaje guda biyu halayen duniya da halayen lahira bisa da khabirin kam katamkacin wanda yake masani shine Allah tabaraka ta'ala ya ayyuhan nas ya ku mutane Allah tabaraka ta'ala ya kira mutanen duniya gaba ɗaya kowa da ce masu imani na ciki marasa imani na ciki waɗanda suke baina baina su ne munafiqai la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kuma suna ciki kowa dai na ciki Allah ya ce to antumul fuqara'u ila Allah dukan ku lalle ku mabukata ne zuwa ga Allah tabaraka ta'ala an kira mutane don antum ashaddul wato ashaddul khalqi mutane su ne mai tsananin halitta ibtikaran ga bukata zuwa ga Allah shi za a kira mutane amma dukan halitta ba duk halitta tana da bukata da Allah tabaraka wataala amma babu kamar mutane wati ya jin ila Allah fi anfusikum wa iyalikum wa amwalikum wa bima yuridu lakum min sa'ir al-umur wato mutane sun yi tsananin bukata da dangantuwa zuwa ga Allah tabaraka wataala ga kawunan su da iyalan da dukiyoyin su da abin da ke bijiro musu sauran dai al'amura saboda haka falagidan lakum an hukunta fata ainin daidai da kyautawar ido mutum bai da wadatuwa daga barin ubangiji subhanahu wata'ala amma duk da haka dan adam kuma ya kowa mutunci dan adam shine Allah tabaraka ta'ala ya zaban musu manzanni ya turo su da su da aljanu amma ba mai saban Allah sai sai mutane da aljanu wa inni shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tudrikun tasbihahu babu wani abu cikin halitta Allah ba sai yana ya wato yana bauta ma Allah sai dai wato mun jahilce da suke bauta ma Allah ko zuciya da suke tsarkake Allah saboda haka duk wanda ya wato babu mai zaben Allah sai mutum sai aljani to shi da Allah ya kira mutane cewa lalle ku masu tsanin bukata kuke zuwa ga Allah bi kulli halin da kowane hali wallahu huwa al-ghaniyyu shi ko Allah shine mawadaci an kalbihi daga wani halittar sa saboda haka idan mutum ya bauta ma Allah to don kai shi sakamako shi za a ba idan kuma mutum ya mutunce sai ka ji Allah yana cewa inna Allah ganiyun anil alamin Allah ya wadatu daga barin yan alam saboda haka alhamid kuma Allah shi ne godin da sarki almahmud bi sulhihi bihim in yasha yuzhibukum
إن يشأ يذهبكم ويات بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير
الله تبارك وتعالى يتي إن يشاء يذهبكم إن الله تبارك وتعالى يكداما سيتفيد لكم Allah dai ya yi ta jan hankalin bayan shi ya yi ta nuna masu ya yi ta nuna rashin bauta ma Allah wato bai cutar da Allah da komai amma bin umarnin Allah shi ne zama lafiya ga bayan Allah to in ya shi ayyuka kuma ya cika kalkin da ne in Allah tabaraka ta'ala ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya zo da wata halitta sabuwa wannan kau wazihan ne nan cikin mu duk wanda ya riba ya gani waɗanda duk ɗan shekara hamsin ka diba ka gani waɗanda ka tarar tsofaffi na unguwarku ko na garinku ko na shiryarku kai ta lissafi irin su Allah ta barka ta'ala ya fitar ya fitar da su kuma ya tayar da wasu sababbi in yi shirin da imku wa ya tafi kalkin dare wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan bai buwaye Allah ba wannan bai zama mabuwayi ba ga Allah ta barka ta'ala wannan bai da wahala ga Allah ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزرة وازرة ولا تزر وازرة wato wata rai mai zunubi mai laifi wala ta zuru wizra ukhra ba za ta dauki laifin wata ba kowa za a saka mai da abun da ya aikata wa in tad'u mulqalatun ko da tayi da awakayen da suna da nauyi duk abun da mutum ya aikata ba mai daukar mashi abin da duka yi na alkhairi za a saka ma da shi in sharri mutum za a saka mai da shi mutum ko da ya yi da'awa wa in tadaku musallatun ila himliha ko da ka yi da'awar nauyin zunubin zuwa ɗaukar shi minhu to babu wani dai wanda zai rage maka kayan nan ranar alkiyama abin da mutum ya je da shi za a saka mai da shi kuma zai ɗauki abin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tazru wazratun wuzra ukhra wa in tarku mutsallatun ila hilla la yuhmal minhu shay'un ba za a dauka musu komai ba daga ciki walau kana za ba ko da ko ma'abuci kusanci ne wato wanda ke da awar a riƙa mashi kaya a ɗaukan mashi a rage mashi ko da ya zama ma'abuci kusanci ne kamar uba ko ɗa ko makamancin wannan to lallai la yuhmal minhu shay'un ba za a dauka mashi komai ba innama tunziru allazina yakshawna rabbahum bil ghaibi Allah tabaraka wa ta'ala yake ke bi tunziru allazina yakshawna rabbahum ana gargadi ga waɗannan da ke jin tsoron ubangijin subhanahu wa ta'ala bil ghaibi to su ake magargadi su ake wa wa'azi su su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya turo manzanni suna jin hankalin su ay yakhafuna yakhafuna suna jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa ma ra'awhu ba tare da sun ganshi ba la'annahum muttafi'una bil inzari don su ke amfani da gargaɗi kamar yadda san bakara Allah tabaraka wa ta'ala yake yace allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salat to su ne yu'minuna bil ghaibi din nan to inna ma tunziru allazina yakshawna rabbahum bil ghaibi ke dai ai wa'anda ake magargadi su ne wa'anda da ke jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala zuwa jin tsoron ubangiji su bil ghaibi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wuta masu imani sun yadda lalle akwai wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi aljanna masu imani sun yadda akwai aljanna kuma marasa imani ba su yadda cewa akwai aljanna din ba ba su yadda akwai sakamakon wuta ba to waɗanda suka yi imani da Allah wanda ke jin tsoron Allah su ne ake magangaɗe ayya hakunahu sannan wa aqamu salata suka dawwamar da tsayi da sallah suka ci gaba da tsaye da sallah su waɗanda suka yi imani da gaibin nan wa kamu salata ai adamuha ko wato adamuha suka dawwamar da sallah suka ci gaba wato suka ci gaba da ba da sallah da sharuɗanta da dokokinta da kabli da ba'adi ita sallah kamar da malamai suka ce abinda ake ce ma dawwamar da sallah to mutum duk abinda bai sani ba da sallah ita baya fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sallah kamar da malamai suka ce ita sallah isna ashar alf mas'ala tana da hukunci dokoki har dubu goma sha to mutum ya tsaya ya kan shi kiyamun laili ya yi tafakkuri cikin dokokin na goma sha biyu guje guje sallah nawa ka sani mazan mu da matan mu kowanne ya tafi lare sannan sallah aka ce wato ta tarar da hukunce-hukuncen tsarki alfa hukunci duhu malamai suka ce tun daga ɗaukar ka ɗauki buta ɗauka butar ka shiga magewayi ka je kai bawali kai istimra'i kai istinja'i ka zo kai asawaki ka zo kai alwala to wannan akwai hukunci duhu saboda haka sallah ana tsayi da ita ne tare da sharuɗanta da duk abin da yake na ilimi na sallah mutum ya kokari ya san abin da ya sani malamai babu abin da suka bari kamar yadda alqur'ani yace ma farqana fi kitabi bi shay'in to malamai sun yi sun warware zare har ababa duk abin da kake tunane in ka bi malamai musamman yanzu duniya yanzu da Allah ya tara tauri guda to lallai zaka samu abin da cikin sauki saboda haka wa qamu salata suka tsaye da sallah wa man tazakka wanda ya tsarki da aikata haramin da shirki ya tsarki da kai ne daga wani kafirci wa gairihi da wani kafirci shine saban Allah inna ma yatazakka li nafsihi lallai ya tsarkaka don kai ne kula hu musakkun bihi ai jara da tsarkakar an ce bance shi da shi shi wanda ya tsarki ne daga wani kafirci daga wani zalunci wa ila Allah masir lallai zuwa ga Allah ne makoma take almarji'u wato fayyizi bil amali Allah tabaraka ta'ala zai saka mu kowa da abin da ya aikata bil akhirati ranar lahira saboda haka wa ila Allah masir makoma zuwa ga Allah take tabaraka ta'ala wanda ya umarnin Allah zai ga kyakkyawan sakamako wanda kuma ya saba ma Allah zai ga abin da bai so na'am وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير
yanzu dai aqamu salata din nan ai adamuha wa zabu alaiha suka lazimta da kiyaye sallah sallah musamman yanzu cikin watan ramadana da yake an daure shaitanun aljanu za a kowa yana iyakai wurin ba da farin da sallah amma da an ce watan ramadana ya wuce za a ga wasu kamar ba allah suke bauta ma ba ramadana suke bauta ma kuma abin ban mamaki ka ga mutum cikin ramadana din nan komai zahira yana nan shine faskare shine aiki hawa da ramadana din masallaci ya cika yanzu duk da wahalar da yake cikin ramadana ba amma in ramadana ya wuce sai ka bincika masallacin ku don Allah ina mahi yawa yawan yanka ba kama shi ina mahi yawa yawan masu aikin karfi na mesin na shi ku kuma sallan nan ba an zaɓe wasu bane sai wasu duk mai imani dole ne wajibi ne as-salatu imaduddin man aqamaha faqad aqama dinan annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yi idza ra'aytum ar-rajula يعتاد المساجد او مسجد في روايه فاشهدوا له بالايمان idan kuka ga mutum ya lizarci zuwa masallaci to ku shaida Allah ne da kasar Allah ku tabbata da imani to yanzu idan aka ga mutum bai zuwa sallah ba saboda haka kowa ya baka shi amsa kuma shaida Allah ne akan rashin zuwan shi saboda haka dole ne yadda ake kulawa da sallah yanzu cikin Ramadan kuma azumin ramadan za a ga bai hana mutum ya je makare ba bai hana mutum ya ga makar ba bai hana mutum ya je kankara ba bai hana mutum ya je noma ba mutum bai duk abin da ake na neman duniya ana nan ana yi amma a zuwa masallaci amma in wata ramadan ya wuce sai ka ga wallahi kai ta mamaki ina ɗan kafa karo ina masu aikin kaza duk ba da tsintar su masallaci kuma wani masallaci su zuwa ba kuma nan ba musulmi saboda haka dai bambancin musulmi da kafiri sallah idan ko mutum na zuwa masallaci ala ayyati halin tabbatar da yana da imani kenan in bai zuwa masallaci to imanin shi yana da tsara saboda haka wazabuha suka wazabu alaiha bi arkaniha wa shuru'iha wa adabiha suka lizumta da sallan nan da rukunanta da sharuɗanta da adabu nata ga wata zuwa ma ada'uha kamar wato maimakon wato adamuha sai aka ce adamuha suka ba da sallah Allah tabaraka ta'ala yace wa ma yastawi al'ama wa ma yastawi al'ama wal basir wanda yake makahu da wanda ke gani ba su zama dai ba su zama dai da Allah ai al-kafiru wal mu'min kafiri da mu'mini ba su zama daya wannan misali ne Allah tabaraka ta'ala yake bugawa yake buga misali tsakanin masu imani da kafirai kuma wato bambancin mai imani da mara imani kamar bambancin mai gani da mara gani wala zulmatu wala nur hakanan ma dufai na kafurci da da hasake hasake na imani su ma ba su zama daya wala zillu wala haro hakanan inuwa da kuma zafin rana kuma ba wani zama ɗaya ai aljannatu wan nar azillu nan malamai suka ce aljannatu alharur shine annar saboda haka wato aljanna da wuta ba wani zama ɗaya kamar bambancin mumini da kafiri kamar bambancin wato makaho da mai gani ko kuma duhu da haske wa ma yastawi al-ahya'u wal amwat haka nan waɗanda suka rayayi masu rai su ne masu imani wal'amawa da matattu su ne kufar san wato haka nan ba su zama dai inna Allah yusmi'u man man yasha Allah tabaraka ta'ala yana jiyar da wanda yake so ya jiyar hidayatahu shiriyar sa fa yujibuhu bil iman sai karba ma Allah dan imani Allah tabaraka ta'ala ya ce ma anta bi muslimin man bil qubur ya rasulullah ai baka zama za ka ciyar da wanda ke cikin kabari ba su ne ainihin ba su kafirai an shabba su da matacci saboda sun ki karɓa kiran Allah dama su kafirai su ɗaya matacci bisa ga doron ƙasa ko da suke suna rayuwa bisa ga ƙasa su matsayin matacci ne shi za ga shi Allah ya ce ma an tabi musu min ilman bil qubur baka zama za ka ciyar da wanda ke cikin kabari ba ainihin ba su ne kafirai in anta illa nazir Allah tabaraka ta'ala yace in anta ya rasulullah kai baka zamo ba illa da zai sai mai gargadi ma'ana shari'a wurin Allah take iyaka kai masu gargadi wato kai masu wa'azi shari'a wurin Allah take laisa alayka hudawu walakin Allah yahdi man yasha ai shari'a tana wurin Allah Allah yana shiryar da wanda yake so ya shiryar da shi sannan kuma haka ma mata ai munziru lahu inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira Allah ya ce ya rasulullah lallai mu mun aiko ka da gaskiya nan alhaqu shine shiriya wani wuri alhaqu shine alqur'ani wani wuri kuma ana ce ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhaqu wani wuri kuma addinin musulunci shine haqqu to nan inna arsalnaka bil haqqi lallai mun aiko ka da gaskiya ai bil huda mun aiko ka da shari'a bashiran kana mai albishiri da aljanna ga duk wanda ya karba ma kiranka wa naziran kuma kana gargadi ga man lam yujib ilayhi wanda bai karba ma kiran kiranka ba wanda bai karba kira ba Allah tabaraka ta'ala ya aiko manzon Allah domin ya gargadi gare shi ai ai fa laysa alayka illa tabligh wal huda bi yadillah yutihi man yasha ya rasulallah abinda muka wato aka dora ma ka yi gargadi saboda haka shiriya ba abinda aka dora ma sai dai ka isar da sako ita shiriya tana wurin Allah tabaraka ta'ala kuma shi Allah yana ba da shiriyar ga wanda yake so ita shiriya ta Allah ce saboda haka yana ba wanda yake so hidayata Allah ka ba mu shiriya albarka alqur'ani albarka manzo Allah haka nan ma Allah tabaraka ta'ala yace wato wa in min ummatin illa kala fiha nazir wa in min ummatin babu wata al'umma daga cikin al'ummatan da Allah ya halitta illa kala fiha nazir ba sai mai gargadi su ne manzanni sun shuɗe sun wato sun mai a cikin wannan al'umma babu wata al'umma da Allah ya aiko tabaraka wa ta'ala sai da Allah ya turo masu mazo shine wa in min ummatin illa kala fiha nazir ai nabiyyun yunziruha annabin da zai mata gargadi ya khawwifuha ya ba ta tsoro min iqabillahi daga azabar Allah wa tuqula shari'atahu bi mawti kama bayna rasulaini min ahli fatara wa hum naduna min ahli janna
وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير
وإن من أمة إلا وإن من أمة باب الأمة فاشي الله تبارك وتعالى يا أيها متمزني إلا خلا فيها نذير فاشي ما ميغرغتي سنشوكي أتشونا الأمة أي نبي ينذرها النبي زي ما تغرغتي يخوفها من إقاب الله وتكذي شريعته بموته أما أنت النبي يا إنتقالي يا قوما wato ya koma a garhama Allah to shari'a shi ta saka masa burki amma bai da rasulai min ahli fatara aka ce waɗanda ke tsakanin manzanni kamar tsakanin annabi Isa zuwa ga annabi Muhammad to su ne ahli fatara wa hum la juna waɗanda za su samu tsira min ahli fatara wato min ahli janna haka malamai suka ce wa in gayyaru wa baddalu wa abadu ghayrullah بنفس قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا saboda Allah tabaraka ta'ala yace ma kunna mu'azzibina ba mu zamo muna yi ma al'umma azaba ba hatta nab'atha rasulan sai mu aika mata manzo saboda haka su ahlul fatara lamarin su yana ga Allah malamai kamar ya wato kamar da yazo an ce daga cikin wato min ta'azibi ba'd ahlul fatara cewa za a yi ma ahlul fatarati azaba wai kamar irin su amrun lihayyin da su imrul kaisi da su hatimun da'i da makamantansu shine to wasu malamai suka ce duk da haka din ya zo amma dai Allah ya ce wa man kunna mu'azzibina hatta nab'a rasula lallai babu wata al'umma da za a yi mata azaba sai an aika mata manzo in ta kare ta manzon to tun da duniya za ta haɗu da fushin Allah kahin a je lahira don azabar da kafirai ke haɗuwa da ita nan kamar abin da ke hausa ake cewa wajen ɗan jiran rabo to shi saboda kafiran makka abin da suka haɗu da shi wurin badar da sauran yaƙoƙa wannan duk ɗanɗano ne na azabar kahin azabar matabatiya wa in yukazzibuka idan suka karyata ka ya rasulullah idan kafiran maka da sauran kafiran duniya sun karyata ka to fa kar kazzaba allazina min qablihim haqiqa sun karyata wa'anda suke tunka ne su ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzanin sun zo masu da mu'jizozi shine bayyinat wa bil zubur da kuma littafai kaso ibrahim kamar sofi ibrahim wa bil kitabil munir kuma sun zo masu da littafai waɗanda ke haskaka masu an ce annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi an ba shi littafi talatin sobo ibrahim littafi talatin aka ba shi sobo wato sobo ibrahim sannan kuma kasofin musa qabla taurat wato qabla taurat wa hiya ashara ashara littafin da aka ba annabi musa kayan at-taurat an ce littafi goma haka nan ma shi annabi shi su an ba shi littafi 60 to haka nan dai dukan annabawa masu littafai Allah tabaraka wa ta'ala babu wani face babu wani annabi da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko yana manzo sai da al'ummar sun kare tashi saboda haka wa inni kasibuka faqad kazzaba allazina min qablihim ja'atuhum rusuluhum manzannin sun zo musu bil bayyinati da mu'jizozi wa bil zubur da kuma littafai wa bil kitabil munir da littafi ko littafai masu haskakawa shine littafin at-taura da injila Allah tabaraka ta'ala yana hakukutar da manzon Allah cewa fasbir kama sabaru kai hakuri ya rasulullah kamar yadda suka yi hakuri summa akhadtu alladhina kafaru fa kayfa kana nakir Allah tabaraka ta'ala ya wato sannan na kama waɗannan da suka kafurce mu Allah bisa kazibihim rasulihim saboda sun kare su manzannin su fa kaifa kana nakir yaya azabtarwa ta ta zama gare su inkari alaihim bil ummati wal ihla wa huwa waqi'un mawqi'ahu alam tara anna Allah ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلفا ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد, جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي مصور الله تبارك وتعالى يتي ألم ترى شبك صديفة أي كاسني أن الله أنزل من السماء ماء الله شيني وانتي سكدة وسكر الروا لك سماء فأخرجنا bihi samaratin mukhtalifan Allah tabaraka ta'ala ya saukar da ruwa daga sama sannan Allah ya ce fa akarjana wannan bihi istifadu an dabiya alam an alam tara anna Allah anzala min as-sama'i ma'an sai kuma yace fa akarjana sai muka fitar da muka fitar bihi da sababin ruwan nan muka fitar da samaratin wato yin itace daban-daban wannan zai nuna muna wasu dala'il na kudurar wato wa'in ke tabbatar da kudurar Allah Allah dai tabaraka ta'ala ya saukar da ruwa kuma ruwan nan kala daya daga sama sannan sarbin ruwan nan sai Allah ya fitar da samaratin mutaliban ne itace kala kala yau ko da yanzu ba damina ba ce idan ka je gadina inda ake noman rani noman noman rani za a ga ruwa guda ne amma a cikin gadi nan za a ga ɗayan itace daban daban za a ga mangoro kaga gwaiba kaga ayaba kashuna kankana abarba lemu tumatur komi kana gani amma asalin ruwan ɗai ne to wanda ya isa yi wannan fiye da da abu ga mishi shine wato fa'arjana bihi samaratin mukhtalifan alwanuha launin ta ya sassaba za a ga wani ahadar ne wani kuma ahmar wani asfar wa ghairiha wani tsanwa wani ja wani tsorawa wani baki wani kala daban duka kuma daga ruwa daya wa min aljibali juladu haka nan ma ubangiji subhanahu wata'ala yace abun ban mamaki za ku ga wa min aljibali daga saman duwatsu juladu Allah tabaraka wata'ala ya tsada hanyoyi shine jam'u jalatin ay dariqin fil jabal wa ghairihi sannan kuma duwatsun za a ga su bidin wato bidun wa humrun wasu duwatsun za a gansu farfaru wasu kuma ka gansu ja mukutalifin alwanu ha ita ma launin duwatsun kala-kala wani dukkan tsananin karfi gare shi wani kuma wato yana da saukin karfi da shiddatin wa za'ade wa garabibun so sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yace wa garabibun wa garabibu so da kuma waɗanda suke da baki bakin kuma irin adabi ne ala judan ai sahur wato shididatu sawad shadidatu sawad mai tsananin baki shine wato asawadu garbibun shine mai tsananin baki wa minan nas kuma daga cikin mutane ma wadda wabi da dabbobi wal an'ami da dabbobin ni'ima mukhtalifun alwanu kuma za a ga su kala kala iri iri daban-daban ma'ana wato jinsu su kalolinsu ya sassaba wato ka ikhtilafi simari wal jibal kamar yadda shine kazali kamar yadda wato ya izatan sun suka sassaba amma sanadin ruwa daya kuma duwatsu ma suke su ma daban-daban duka dai wannan yana nuna yana nuna wani abu yana nuna sabaka kudur Allah tabaraka ta'ala amma Allah yace innama yakash innama yakash Allah min ibadihi ulama kebe waɗanda ke jin tsoron Allah kenan waɗanda suka yi tantinta su ji tsoron Allah daga cikin bayin Allah su ne malamai waɗanda suka yi tantinta su ji tsoron Allah daga cikin bayin Allah su ne malamai bi khilafil juhali sabanin waɗanda suke jahilai waɗanda ba su da ilimi kal kufari kamar kafiran makka su ma wato ko da Allah tabaraka ta'ala ya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su da ilimi shi ne suka cika tsauri da yawa saboda rashin ilimi ga kafirci su malamai kusan duk abin da mutum za shi ga tsarai da yawa za ka ji mata su iya wai ku ke karantawa ba ku kuka sani ba ku ke da ilimi to saboda haka lallai shi ne tabbata Allah inna ma ya kashe Allah min ibadihi ba malami duk abin da za shi wallahi sai dai yayi saboda son mai rai dai shi da Allah tabaraka ta'ala ya haskaka mashi zaman shi na rayuwa ga kaf har mutuwar shi har zaman kabari har hisabi har aljanna har zaman da za a haɗa daga sirati komai za a ga ya gani to yanzu don Allah wanda ke da irin wannan ilimi amma kuma kaddar Allah ta riga ba ta Allah tsare saboda haka in dai ba kaddar Allah ba mutum bai sanin abu kuma ya take sani sai dai malamai sun ce akwai ilimi wanda ke da amfani akwai ilimi wanda bai da amfani ai a lokacin bani isra'ila akwai malamai da yawa wanda in Allah tashi buga misali da ilimin su sai Allah kuma ya ta tashi bada misali da su sai ga Allah yana cewa fa masaluhu ka masalil himari ko kuma fa masaluhu ka masalil kalibi inda bil alayhi al-haq aw tasawwur al-haq to haka dai haka malamai suke kuma shi karatu ana samun albarka da za a aiki da shi a lokacin da su masu karanta da su gaba su tarbiyya kyautawa ta tsoron Allah da tirenin na bauta ma Allah da kiyaye dokokin Allah amma duk karatun da ba a yi tarbiyya ta tsoron Allah ba da bin umarnin Allah da kiyaye dokokin Allah da bin umarnin shagabanni da tsoron za a ma shagabanni da bin umarnin iyaye da kiyaye haƙoƙin iyaye duk karatun da bai zama haka ba to zai zama karatu ne wanda bai da amfani Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama keɓe waɗanda ke jin tsoron Allah daga cikin bayan Allah su ne malamai saɓanin waɗanda suke jahilai ko kuma waɗanda suke kamurai bila da su halikar kufa wanda ake ce malamai ko malamai in Allah ya ce malamai to masana addini masana qur'ani masana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to bambancin yan duniya su ko yan duniya in suka ce malamai to su ko malamai na duniya ne kaga ilimin duniya daban ilimin addini daban su kullum ko da gwamnati in tana cewa talakawanta to ma'aikatanta waɗanda ke da ilimi amma ba na addini ba su masu ilimin addini in ba kokari kai ka samu wata kadda ba wata certificate kullum kai baka san komi ba kullum kai jahili ne kullum kana nan kai baka san komi ba to lallai malamai suka tafi da su tsoron Allah inna Allah azizun lallai Allah magwayi ne cikin mulkin shi kuma gafurun Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne min zunubi ibadihi almu'minin zunuban bayi shi masu imani Allah tabaraka ta'ala kai mu da gafara na'am
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارةً سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم
ubangiji subhanahu wata'ala ya ce inna ma yakashi Allah bi ibadihi ulama sai ya ce inna Allah azizun lalle Allah mabuwayin sarki ne nan wato duk wanda ya jin tsoron Allah kuma gashi masani to lalle Allah mabuwayi ne saboda kuma gafurun ne mai gabara ga wanda ya tuba nan kamar an ce wato wajibi ne kowa ya ji tsoron Allah كأن قيل يجب على كل إنسان أن يخشى الله تعالى لأنه عزيز قاهر لما سواه غفور للمسلمين كما أنت دولة ne wajibi ne ga kowane mutum ya ji tsorci Allah don Allah mabuwayi ne ba idan baka ji tsoron Allah ba Allah zai karya ka yadda ga dama Allah yana da azaba da ya tanadar ma waɗanda ba su bin umarni shi Allah tabaraka ta'ala yana da azaba da ya tanadar ma masu saban shi saboda kuma qahirun lima siwahu gafurun lil muslimin Allah mai gafara ne ga masu zunubai Allah kai mana gafara alhamdulillah wannan aya sai mun ba malam dama aiki shi ne in Allah ya sa an dawo gobe insha Allah malam ya ci gaba اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا ولسي يا رب العالمين نعم
Alhamdulillah, Allah ya saka wa malam da kai, Allah ya kara wa da lafiya, barka a zari sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A madadin kwamitin wannan masallaci na Imam Ali bin Abi Talib, da shiga wurin tare da ya tira suna sanar da yawa musulmi cewa za a fara gudanar da sallar ta hajji yau insha Allah wa rahmatullah. aiki ne saura kwana ba a fara wannan sallar insha Allah wa rahmatullah. sha biyu da yake a gari da yawa an kuma a rage afisa da yana fara addu'a wa iyalansa da mahaifansa Allah ya zubar da rama Allah ya ji duka bukatun sa da su ta duka
alhamdulillah Allah biya bukatun mu Amin.
Allah ɗauke mana damuwa Amin.
Allah ya yi mana dukkan abin da ya dame mu Amin.
wanda suka aiko da neman addu'a Allah ya ji kan magabatan su Amin.
wanda ke neman shirya kuma Allah ya shirya masu ya shirya mana Amin.
ya ji kan magabatan su ya ji kan namu Amin.
Allah ya biya bukatun su da namu Allah ya ɗauke mana abin da ya dame mu Amin.
halin da muka tsinci kanmu a cikin wannan ƙasa tamu musamman jihohin mu na arewa musamman jihar mu ta zamfara Allah muna neman agaji da gudunmawa ta aminci da zaman lafiya Allah ka dawo muna da aminci domin zaman lafiya Amin.
Allah ka dawo muna da aminci da domin zaman lafiya Amin.
Allah ka dawo muna da aminci da domin zaman lafiya Amin.
ya sayyidina rasulullah Sallallahu Allah ka biya bukatun mu na alkhairi Allah ka ɗauke mana damuwa Allah ka yaye mana tsanni da kunci Allah ka ɗauke mana talauci Allah ka ɗauke mana duka abin da ya adabi da umma manzon Allah Allah muna roƙon ka waɗannan kwanuka da suka rage muna guda goma sha ɗaya da ke gaban mu Allah ka sa mu cikin ƴantaccen bayinka cikin gafartaccen bayinka cikin bayinka waɗanda kake magabara da rahama kuma ka biya bukatun su alkhairi ɗauke mu da duka damuwa wannan jiha ta mu shugabannin ta Allah ya ba musu kar Allah ba su dubaru su kokarin da suke ta yi na su ga an samu ci gaba da zaman lafiya Allah ya rika musu Allah ya rika musu tun daga nan ƙasa har sama duk a waɗanda ke su ga an ci gaba Allah ya ce da su gaba wa'inda ke neman kare al'umma kuma Allah kare wanda duke neman kare al'umma manzan Allah Allah kare mu albarkar rasulullah wanda duke neman al'umma Allah ta al'umma manzan Allah ta rayu cikin aminci Allah aminta da mulki shi idahi sayyidina rasulullah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الهدي بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.